وسلم على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله المساجد بيوت لله تبارك وتعالى وهي أحب البقاء في الأرض وهي أحب البقاء إلى الله جل في علاه فيها أنس المؤمنين وراحة وراحة القلوب وطمانينة النفوس وقرة أعينهم وفيها رفعة الدرجات وعلو المنازل وغفران الذنوب وتكفير السيئات والخطيئات ونيل رضوان رب الأرض والسماوات جاء في الحديث في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وثبت أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا قالوا بلى يا رسول الله قال كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره أيها المؤمنون يا عباد الله المساجد بيوت أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه دعا جل وعلا عباده إلى بلادها وتشييدها ودعاهم جل وعلا إلى أمارتها بطاعة الله صلاة وذكرا صلاة وذكرا لله وقراءة للقرآن وتعلما للعلم ودعوة إلى الهدى والخير روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشي وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أيها المؤمنون عباد الله عمار المساجد هم أهل الخير والرواد وأهل الفضل والنبل في كل مكان لأن المساجد هي إشعاء الخير ونمارة و ومنارة الهدى والداعية إلى كل فضيلة ورضوان الله قال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أي أهل هذه الأوصاف عم عمار بيوت الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين نعم يا عباد الله إن الهداية والنيلها لا بد أن يكون فيها صلة من المرء صلة من المرء ببيوت الله جل وعلا يقصدها يقصدها ويؤمها وإذا سمع النداء وإذا سمع النداء إليها حي على الصلاة حي على الفلاح ابتهج قلبه وسرت نفسه وتخلص من علائم الدنيا مهما كانت إقبالا على بيوت الله جل في علاه وطمعا في نيل الهدى والفلاح الذي ببيوت الله جل وعلا هي أعظم منازله وأجل أبوابه لهذا يا معشر المؤمنين عباد الله شرع لكل مسلم أي شرع لكل مسلم يدخل بيت الله أن يقول عند الباب المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك في بيوت الله جل وعلا تفتح أبواب الرحمة وينال رضوان الله ويحسن الغفران وتقل الثغرات وتكفر السيئات والخطيئات أيها المؤمنون يا عباد الله المساجد دور صلاح وإصلاح وهداية وإرشاد وتعليم ودعوة ومحبة وأخوة وألف وتناصب فلا مجال في بيوت الله جل وعلا إلى مؤمرات آثمة أو تخطيئات مؤذية ولا مجال ولا مجال فيها عباد الله أن تتخذ منارها بابا لإشاعة الفوضى وتفكيك أواسر المجتمع وتقطيع وتقطيع علاقة المحبة بين المؤمنين فإن هذا عباد الله من أعظم الإثم وأشنعه بل إن هذا العمل فيه شبه بعمل المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا لمثل هذه الأغراض قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانها- فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين وتأمل رعاكم الله قول الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان لتدركوا من خلال ذلك أن عمارة المساجد تق- تقوم على هذين الركنين العظيمين تقوى الله جل في علاه والإخلاص لله تبارك وتعالى فيا عباد الله جاهدوا بأموالكم في بنية المساجد فالمساجد بيت الله تبارك وتعالى أسأل الله جل في علا أن يمدنا أجمعين بالعون والتوفيق وأن يحسن ختامنا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بالاستثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shi ne Ubangijin na farko kuma shi ne Ubangijin waɗanda suka biyo baya. Ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma iyalan gidansa da sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba. Ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye. domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake buya gare shi a fili ko a koye baya da haka ku sani ya ku bayan Allah gurare gurin da Allah ta'ala ya fi so gaba ɗaya akan ƙasa shine masallaci masallatai ya ɗakunan Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma su ne guraren da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so gaba ki ɗaya akan ƙasa masallaci a cikinsa akwai wato nutsuwa ga ainihin muminai akwai hutun zukata ga ainihin muminai akwai kuma nutsuwa ga ainihin rayukan muminai din kuma shine gurin jin sanyin ido ga ainihin muminai a masallaci ana samun ɗaukakuwar daraja a gurin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma girman matsayi da kuma gafara ga zunuban bayi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta kurakurai da kuma zunubai a cikin masallaci a cikin masallaci ana samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya zo cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafiya soyuwar gurare a gurin Allah tabaraka wa ta'ala shine wato masallatayya masallaci shine gurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so gabaki ɗaya akan ƙasa akan ƙasa gurare kuma da wato garuruwan da Allah ta'ala ya fi so sune garuruwan da suke da yawan masallatai matukar dai ba wai dan yakar wasu musulmai ko dan kawo cikas tsakankanin musulmai aka gina ba kamar yadda yake kuma garin da ya fi yawan kasuwanni su ne garuruwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kyamata ya fi tsana annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito a cikin wani hadisi kamar yadda shi ma imam muslim ya fitar da shi yake cewa na nuna muku abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake daga darajoji da shi yake kuma yafe kurakurai zunubai da shi sai sabai suka ce eh ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawan tafiya yawan taku da kafa zuwa ga masallaci da kuma jiran sallah bayan an yi sallah mutum ya zauna yana jiran lokacin wata sallar ta yi da kuma kyautata alwala a lokacin da mutane ba sa son taɓa ruwa ma'ana ababe guda uku tafiya masallaci akan kafa wato mutum ya taka ya je masallaci Allah ta'ala yana gafarta zunubai da wannan yana kuma daga daraja ta ainihin bayi da ainihin wannan haka nan kuma jiran sallah mutum yayi sallah ya zauna yana jiran wata shi ma Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta zunubai kuma yana daga darajoji haka nan yin alwala lokacin sanyi ba a san taba ruwa mutum ya taba yayi alwala domin bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala ita ma Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta zunubai da wannan ya ku mu'minai ya ku bayin Allah masallatai dakunan Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni a ambaci sunansa a cikin wato masallatai ya din yayi kuma kira zuwa ga bayinsa cewa su gina masallatai su gyara masallatai ya su tsaftace masallatai Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da ayi masallaci domin masa biyayya yin sallah ne yin zikirin Allah, karatun Al'ur'ani, karantar da ilimin addinin Musulunci da kuma kiran mutane zuwa ga shirya da kuma kiransu zuwa ga alkhairi. Imam Musulun ya fi da wani hadisi ha'ilau, kamar yadda aka rawaito daga abi Huraira ta Allah ƙara masu yarda, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su taɓa haɗuwa a cikin ɗakuna daga cikin wacin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba, ma'ana masallaci kenan suna karanta littafin Allah tabaraka wa ta'ala suna koyansa tsakankaninsu face nutsuwa ta sauka a kansu rahamar Allah ta'ala kuma ta lullube su mala'iku kuma sun zo sun kewaye su suna zazzagaya su Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai ambace su zai sanya su cikin waɗanda suke tare da shi ya ku bayin Allah waɗanda suke kokarin rayar da masallatai ginawa ko ba da taimako wajen raya masallaci to waɗannan su ne mutanen alkhairi kuma su ne waɗanda suke saro alkhairi domin amfanin kawunansu kuma waɗannan su ne mutane masu falala a kowane guri suke domin su masallatayya gurare ne na yada ainihin alkhairi kuma alama ce ta ainihin wato shiriya da kuma guri ne na kira zuwa ga falala da kuma yardar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa ka sani waɗanda suke rayar da masallatayyar Allah to su ne waɗanda suke da wato suke da cikakken imani da Allah da kuma imani da ranar lahira kuma irin waɗannan su ne waɗanda suke yin sallah suke kuma bayar da zakka ya zamto kuma ba sa jin tsoron kowa kar a ce sun zama ƴan kaza suna taimaka wato suna gina masallaci ga suwa ne ko suna taimakawa wato harkar masallaci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba sa jin shakkar kowa waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ce su ne waɗanda suke wato shiryayyu ya ku bayin Allah lalle wato ita shiryar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma samun rahamarsa wannan yana da sila da ainihin wato ɗakunan Allah shine masallaci musulmi yana nufatar masallaci ko dan gina shi ko dan ba da taimako ga masallaci ko dan tafiya zuwa ga yin sallah domin Allah tabaraka wa ta'ala idan musulmi ya ji kiran sallah an ce hayya ala sala ku yi sauri ku yi gaggawa ku taho zuwa ga ainihin sallah ku zo zuwa ga ainihin rabauta sai zuciyar musulmi ta yi daɗi ya ji ainihin wato farin ciki ya kyale duk wani aiki da yake yi na ainihin gidan duniya sai ya fuskanci ainihin ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala saboda kwaɗayin samun lada da kuma shirya da kuma rahama da kuma falala daga Allah tabaraka wa ta'ala su masallatayya ya ku bayin Allah gurare ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ɗaukaka darajar bayi a ciki saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa musulmai cewa idan mutum zai shiga masallaci ya ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wato Allahumma aftah li abwaab rahmatika ya Allah ka bude mun kofofin rahamarka da sunan Allah tsira da aminci su tabbata bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka buɗe min ƙofofin rahamarka domin su masallatayya ɗin guraren samun rahamar Allah ne subhanahu wata'ala ya ku muminai masallaci ɗakuna ne na ainihin samun shirya ɗakuna ne na samun ilimi ɗakuna ne na ainihin wato soyayya da kuma ƴan uwantaka tsakankanin musulmai zaka ga wani da wani garinku da bambanci ko kuma unguwanninku da bambanci amma sanadiyar haduwa a masallaci sai kaga ko da a gari in ka ganshi kana jin cewar wannan wato lalle akwai alaka tsakaninku mai kwarin gaske ba komai ya hada ku ba addinin musulunci kuna haduwa a dakin Allah domin bautata wanda ya halice ku tare sai ku ji akwai soyayya tsakankaninku akwai kuma wato ainihin haɗin kai tsakankaninku ya ku bayin Allah masallatayya guri ne na ainihin wato yi wa juna nasiha ba guri ne na ainihin tattaunawa akan cutar da wani ba ko kuma gurin tsara ya za a yi a zalunci wani ba ko kuma guri na ainihin yaɗa shirme da kuma wato fauda ba guri ne kuma na rarraba tsakankanin kawunan musulmai ba ba kuma guri ne na sanya wato adawa tsakankanin musulmai ba ko kuma guri wato ainihin na huce haushi ba shi masallaci ba a gina shi don haka ba duk wanda ya ɗauki masallaci cewa ko mimbarin masallaci gurin huce haushi ko gurin nuna ɗaukaka ko gurin nuna girman kai ko nuna kaza to lallai wannan bai fahimci ma me ake nufi da ainihin masalacai ya ɗin ba domin su waɗanda suke munafukai su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zarge su da irin wannan halayya a cikin wata aya inda yake cewa waɗanda suka riki masallatayya a matsayin gurin cutarwa da kuma kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma raba tsakankanin muminai da kuma mafaka ga wanda ya yaƙi ƙoƙarin yaƙar Allah da manzansa wato shine Abu Amir wanda yayi ƙoƙarin yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min qablu kafin a gina Masjidul Dirar din Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zaka ji suna rantsewa cewa ba komai yasa muka gina wannan masallaci ba sai dai dan neman lada dan kyautatawa Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah ta'ala ya shaida ya sani cewa su din makaryata ne Allah tabaraka wa ta'ala yace kar ka yi sallah a cikin wannan masallaci duk masallatai da aka gina akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala tun farko to wannan shi yafi cancanta a wato kai ibada a ciki ya ku bayin Allah ku lura da wannan aya faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala cewa duk wanda ya assasa ya aza wato gininsa akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kuma neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wato kenan masallatayya ana gina su ne saboda ainihin rukunai guda biyu kuma ana shiga cikin su ne a yi ibada saboda ainihin rukunai guda biyu kuma ana bayar da gudunmawa domin ci gaba da ayyukan masallatai da masallatayya ne saboda al'amura guda biyu na farko shi ne tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana yin aiki domin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kaskantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma wato ainihin miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala bawa ya nuna wa Allah tabaraka wa ta'ala lalle shi fa bawansa ne ya ɗauki gabar da tafi kowace gaba mahimmanci a jikinsa ita ce fuskarsa amma ya ɗora ta a kan ƙasa saboda tabbatar da cewa shi fa bawa ne na wanda ya halici wannan fuska ɗin lalle ya ku bayin Allah masallatai ya matsayinsu da kuma sha'aninsu yana da girma ko shakka babu Allahu tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ake bautatawa shi ake bautatawa a cikin masallatayya kuma shi ake roƙo kuma masallatayya gurin amsawar addu'a ne ta Allah tabaraka wa ta'ala yana amsar addu'a ga ainihin bayi a cikin masallatayya. Allah tabaraka wa ta'ala yana baiwa bayi wato ainihin mafita, ya ku bayin Allah ba a yin wato ainihin sallah ga wani Allah, kamar yadda ba a roƙon wani Allah ba a neman wani ya firda kai daga tsanani sai Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda ke kuma ana yin yanka ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ba a juyar da wata ibada daga cikin ibadoji kamar roƙon wani sai ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle sallata kace lalle sallata da kuma yankana da kuma dukkanin sha'anin rayuwata da kuma mutuwata wannan ga Allahu tabaraka wa ta'ala ne ubangijin talikai babu abokin tarayya gare shi da wannan ne aka umarce ni kuma ni akan umarce ni in zamto ni ne na farkon wato ainihin masu miƙa wuya ga Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah dakuna a wato masallaci ya dakin Allah ne Allahu tabaraka wa ta'ala yace masallaci shine gurin da Allahu tabaraka wa ta'ala yayi umarni a daga wato ainihin ambatansa ainihin sunansa ya go cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka kirayi sallah sai shaidan ya gudu ya bar cikin jama'a ya tafi bayan gari da wata yar jelarsa zai gudu ya tafi bayan gari amma ana kammala kiran sallah sai ya dawo cikin gari sai ya shigo har cikin masallatayya ya shiga cikin zukatan masallata lokacin da ake kiran sallah saboda wato ainihin girma da kuma matsayi na sallah din wanda kuma wannan kiran sallah ana yin sa ne a cikin masallatayya ko a jikin masallatayya wanda hakan kuma yana nuna matsayi na ainihin masallaci din daga zarar ana kiran sallah shekan bayya so ya zauna kusa da masallaci bayya so ya zauna cikin jama'a sai ya gudu daga zarar an gama kuma sai ya zo ya addabi masallata kana sallah ka ji kana cina kaza da can ka manta da kaza amma kana shiga cikin sallah sai ka ji kana tunawa shedan ya shiga zuciyar liman ya shiga zuciyar mamu ya shiga zuciyar na cikin masallaci ya shiga zuciyar wato ainihin na wajen masallaci ya ku bayin Allah masallatayya wato gurare ne na bautar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi masallatayya ya fifita su akan wasunsu fiye da sauran gurare akan wato duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masallatayya ɗaya ne daga cikin guraren da idan bawa ya mutu ake kyautata masa tsammani cewa ya mutu a guri da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so a ainihin faɗin duniya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke masu rayar da masallatayya idan ka zamto ba za ka iya gina masallaci kai da karan kanka kadai ba ka ba da gudunmawa wajen gina masallaci in ba za ka iya wannan ba ka zamto dai cikin masu wato ainihin ba da gudunmawa wajen karatu a cikin masallaci ko sallah cikin masallaci ko share masallacin ma dama ita sallah din wannan farilla ce ta kan kowa shi shi kadai gina masallaci idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka idan ka gina wannan kuma kayi wa kanka da kanka tanadi nabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya gina masallaci domin Allah ko kwatankwacin shekar gidan tsuntsu ne girman masallacin saboda kankanta Allah tabaraka wa ta'ala zai gina masa gida a gidan aljanna duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka ka sanya a cikin wato gina masallaci ko gyara masallaci ko gyara wata baraka da ta damu mutane a ainihin wato cikin masallatayya kar ka zamto a rayuwarka bakka da alaka da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi mutane bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su cikin aljanna cikin inuwarsa ranar da babu inuwa sai inuwarsa daga ciki yake cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa ko da yaushe tana da alaka da ainihin masallatayya ya Allah tabaraka wa ta'ala ka kyautata karshen mu ya Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan karshe ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani abu sai ya fara da kansa shine yake cewa ya ayyuhallazina amanu ila ya ayyuhallazina amanu inna Allah wa malaikatahu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya ku wanda suka yi imani lalle fa ku sani Allah da kansa da kuma mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya ‘yan uwa kamar yadda aka sanar satin da ya wuce ba wanda ya gabata wannan ba na bayansa cewa harabar masallacin nan ana so a mata wato da ne da interlock wannan an kirayi magina ko kuma masu aikin kamar yadda kwamiti na masallaci ya gabatar an kira waɗanda suke aikin su ne harkar interlock ɗin sun ba da estimate cewa yin interlock na masallacin nan zai ci kimanin kuɗi da ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar saboda haka ake bayyana wa ‘yan uwa musulmai, ‘yan uwa masallata, wato a taimaka domin Allah tabaraka wa ta'ala, idan za ka iya yi kai kaɗai ma gaba ki ɗaya kai, idan za ka iya gaya wanne ka yi, in za ka iya ba da gudunmawa abin da Allah ta'ala ya hore maka kasa a ciki, wannan asusu ne fa wanda babu abin da yake taɓa shi har ka mutu ka je ga Allah tabaraka wa ta'ala za ka same shi ya karu ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ninka shi fiye da gida ɗari bakwai. da fatan kowa zai taimaka gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa masallatai ya ɗakin Allah ne kowa yana gani irin yanda harabar masallacin ya zamto ta yi matsi kuma guraren ma wani gurin ya yi rami musamman lokacin damuna sai ka ga mutum yana jira ko za a samu wani mai shimfiɗa ya zo ya shimfiɗa dan ya samu inda zai sujjada ga Allah tabaraka wa ta'ala amma idan ya zanto an yi wannan interlock din to za a sami wato mutum zai iya yin sallah kawai a kai ko da babu shimfiɗa da fatan kowa zai taimaka domin Allah tabaraka wa ta'ala kuma kamar yanda kwamitin suka tsara cewa za a sa gudunmawan ne wato tsakankanin watanni uku akwai waɗanda za a ba su takardu ko da ba a baka takarda ba to karka ce kai baka ciki idan kaga kuma an baka takarda to ana zata maka alkhairi ne karka ce an dame ka ko ka ce ko ka ce kaza ko ka ce kaza idan kai din fa ba wanda kai wa kanka kaiwa idan mutum yayi alƙawarin yake ga zai iya bada misali dubu tara ko dubu goma ko dubu ashirin ko dubu ɗaya ko kaza to mutum yana da dama ya raba gida uku watan farko ka bada kaza in aka ƙara wata ka ƙara muna dai su ka cewa a wannan abin ni ma sai na bada dubu ɗaya zan iya raba shi gida uku ina na bada ɗari hudu ɗari uku ɗari uku ni ma dai in shiga ciki Allahu tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya kore maka ya san tsananin da kake ciki la'alla in ka jajirce ka daure ka matse ka bayar ya san matsalolinka ya san bukatunka ko sai ya buɗa maka sai ya biya maka da fatan yan uwa kowa zai taimaka domin girma kansa alkhairi wannan wato shi ne abin da ya shafi abin da ya shafi wato yana da a sanda suke da suka wuce za a ga wato fankokin nan ba sa yi wani bawan Allah Allah mu shawara ka ta'ala ya saka masa alkhairi ya Allah ta'ala ka saka masa gidan aljanna Allah mu shawara ka ta'ala ka magance masa matsalolin sa ka kuma albarkacin zuriyarsa shi ya zo ana kokarin hada kuɗi shi kadai ya ɗauki nauyin gyara su da baki da fankokin nan abin da sun ci kuɗi wajen dubu sittin da wani abu shi kadai ya yi saboda haka ɗan uwa a rika taimakawa fi sabilillah haka nan mai wannan gidan man fasali din nan Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu gidan alkhairi da kuma buɗaɗa musu da kuma kare su daga ainihin tsotsai ya Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake taimakon addinin ka Allah tabaraka wa ta'ala ka san shi ka masa jagora a duniya ka kuma shigar da shi gidan aljanna yan uwa a taimaka da limamin masallacin nan da kwamati da mai kiran sallah kowa zai sanya abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya koyi masa domin yin wannan intalar din kowa ya ji a zuciyarsa cewa insha Allah za ka shiga ciki domin jajircewa wajen aikin alkhairi ga abin da Allah ta'ala ya kore maka to irin wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala yake kallo ya sa a rubuta sunan ka cikin yan aljanna ko ka shiga wani tsanani sanadiyar wannan abin da ka taɓa yi Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ka wuta ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kirkuta ƙarshen ya Allah ta'ala ka kara wa garin lafiya da zaman lafiya da kuma albarka wannan kasa Allah ta'ala ka kara masa albarka da kuma zaman lafiya yayi da ake ciki Allah tabaraka wa ta'ala ka kawo sassauci ya ubangiji ba sa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka ji kanmu ka ji dingayen mu ko mu ila salatu ya rahmatullah